بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ubangiji na bamu labarin waɗancan mutane wanda amrubnu luhai ya ɓadda su ya sanya musu baha'ira da sawa'iba da ham da wasila da shine wanda ya fara canja addinin annabi isma'il a makka da ƙasar larabawa to idan an ce su bar waɗancan abubuwa na mutan da haramta abubuwan da allah bai haramta ba da shigar da wasu abubuwa a mai da su kaman addini wanda Allah bai izini a yi haka ɗin ba in an ce to yanzu dai gari ya waye a daina yanka da tsirgagiya ga wuka ta samu yanzu wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake neman hukunci ba wurin kowa ba ta'alau ku taho ila ma anzalallahu zuwa ga abin da Allah ya saukar na shari'a inda za ku ji abin da yake halal a fili da haram a fili idan ko waɗansu abu sun rikitar sai a koma wajen malamai su bambance tsakanin abubuwan da suka rikitar din alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahu umurun mutashabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas ku zo ku saurari hukunci daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya saukar in an gaya musu haka ta'alau ku zo ila ma anzalallahu ila rasuli qalu sukan amsa cewa hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana ba ruwanmu abin da muka tarar da iyayenmu da kakanninmu suna yi ya isan mana ba za mu saurari wani ba hasbuna ma wajen na liya bana Allah yana ce a abin mamaki a walau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun kuma za su yi koyi da iyayensu za su bi su koda iyayen jahilai ne ba su san ilimin addini ba kuma ba shiryayyu ba ne la ya'lamuna la yahtaduna wato sharaɗin kai koyi da mutum ya zan yana da ilimi tabbatacce wanda masana sun masa shaida yana da ilimi na addini kuma hali ya nuna mutumin shiryayye ne ba batacce ba ne domin akan samu mai ilimi wato malami amma batacce ga ilimi ga bata to ga ilimu ba huda to ba za a yi koyi da shi ba in kuma ya zama mai son shirya ne amma jahili ne nan ma ba za a yi koyi da shi ba kuma fitnatun fil alamin azimatun liman bihi ma fi dini ya tamassaku malamai suka ce babban musiba babu kamar malami wanda baya bin Allah baya jin tsoron Allah babbar musiba babu kamar jahili mai neman ibada amma ba sani ba tambaya wannan duk wanda ya koyi da waɗannan ya bata to sharaɗin ai koyi da mutum dai ya zama malami ne kuma malamai sun masa shaidar malantarsa ba malami wanda jahilai suka naɗa ba ba malamin da ya naɗa kansa ba kuma ya zama shiryayye shirya kam za a gane ta cikin ayyukan mutum za a gane shiryar mutum cikin maganganunsa da halayensa da iyukansa da abin da ya fuskanta domin kowanne in ka dubi sha'aninsa to za a gane me yake nufi abin da yake boye dai yana boye amma abubuwan da yake bayyanawa na ayyukansa da maganganunsa da tafiyarwansa zai nuna abin da yake nufi iyaye Allah ya kawo maganarsa alkur'ani iri biyu nan ya kawo su da zargi amma ya faɗi muhallin zargin shine rashin iliminsu da rashin shiryarsu shi zai sa ba za a koyi da iyaye ba awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun wato in iyaye ba su da ilimi ba su da shiriya to Allah ya hana ƴaƴa su koyi da su
a wani wuri kuma Allah yana sa waɗansu bayinsa suna yin kirari da iyayen da suke da su millata aba'iya ibrahima wa ishaqa wa yaquba ma kana an mushrika billahi min shay zalika fadlullahi alina wa alan nas idan mutum ya samu irin wannan cewa ni ina kan gaskiya haka ubana yake haka kakana yake haka uban kakana yake haka ɗan uwan iyayena kamar annabi yusufu zai kirari cewa mu ba za mu bar abin da muka gada iyaye da kakanu ba millata aba'iya ibrahima wa ishaqa wa yaquba ma kana lana an nushrika billahi min shay kaga natija cewa su waɗannan duk gabaki ɗaya mabiya Allah ne masu kaɗaita Allah ne a wato shiryayyu ne masana ne ma kana lana an nushrika billahi min shay zalika min fadlillahi alaina wa alan nas wato idan iyayen mutum masu ilimi ne masu shirya ne shikenan ya huta da nemowa daga anguwa amma idan iyayen mutum ba su da ilimi to wajibi ne ya nemo ilimi wajen masu ilimi ko kuma suna da ilimi ba su da shiriya to wajibinsa ne ya nemi ilimi wurin shiryayyu kuma ya koyi da shiryayyu din in ba haka ba to in ya biya musu bukatansu to sai Allah ce masa wattabi sabila man anaba ilayya ka biyo hanyar waɗanda suka ɗauko hanya zuwa gare ni ku dawo mini tare tunda iyayenka ba malamai bane ba shiryayyu bane kai dai ka kyauta musu wasahib kuma fi duniya ma'arufan matukan suna da rai a duniya kana da rai ka kyauta musu amma wajen biyowa za ka zo wajena kar ka ɗauki hanyar su ka ɗauki hanyar masana mabiya hanya ta shiryayyu wata bi sabila man ana ba ilayya to to bismillah bismillah أولو كان أبو لا يعلم شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون ya ayyuhal ladzina amanu wannan sura kenan kira kiran mu da wannan irin irin waɗannan kira to ko yaushe aka wannan kira ka saurara annabi zai isar da aika wanda aka ce ya yi rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbika dinnan ya ayyuhal ladzina amanu ya ku mu'minai ubangiji na kiran mu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum ila allahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ya ku mu'minai gabaki daya alaikumu anfusakum kowa ya ji da kansa kowa ya ji da kansa ya gyara kansa kadabla man tazakke wa zakara sma rabbi fasalli duk wanda ya gyara zuciyarsa ya gyara maganganunsa ya gyara halayensa ya gyara ayyukansa hakika wannan ya yawanta sallah ya yawanta zikiri to wannan ya zama dan aljanna kadafla almu'min shine kadafla man tazakke kadafla almu'minuna kowa ya tsaya gyara kansa la yadurrukum man dalla idza tadaytum in kun shiryu waɗanda suka bata ba za su cuce ku ba batan waɗanda suka bata ba za su cuce ku in ku kun shiryu ila Allah marjiukum jami'an makomar ku gabaki ɗaya zuwa ga Allah ne ku nabbiukum zai ba ku labari kuntum ta'amaluna abinda kuke aikatawa zai ba ku labari a lahira wannan aya a zahirinta in ba ai bincike ba sai aga kamar ayar ta nuna cewa kowa ya ji da kansa kenan babu wa'azi ba haka bane alaikum anfusakum wazin ne yayi tsanani kai ka gyara kanka kai ka gyara kanka ce ki gyara kanki ni ma in gyara kaina ku gyara kanku ce in mun gyara kanmu ina sauran wahala babu ai mai wazi ya huta ya huta kenan dama sun ce law an safan nasu tsarahar qadi wa zahara kullun an akhihi radi ai kaga alkali ya samu aiki mutane ne ba su yi adalci ba da kowa yayi gaskiya alkali ba zai aiki ba to ai da kowa ya riƙe kan nasa ya gyara ya gyara zuciyarsa ya gyara bakinsa ya gyara halayensa ya gyara ayyukansa tsakaninsa da Allah da tsakaninsa da mutane ai wa'azi ya huta to shine alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaytum an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya yace idza ra'aita hawa muttaba'an wa shufhan muta'an wa ijaba كل ذي وإجابة كل ذي رأي برأيه فعليك بخويسة نفسك yace in zamani ya ɓaci kaga kowa ya bi son zuciya kowa ya ya mai da hankalinsa wajen duniya da dukiya hawa muttaba'an wa shubhan muta'an wa ijaba kulli zi ra'ayin bi ra'ayi kowa ya zama ra'ayinsa ne kawai yake kayatar da shi bai damu da abin da malamai suka ce bai damu da abin da Allah ke cewa shi dai ra'ayinsa kawai shine mai kyau in kaga wannan ya zo a zamani to sai ka kiyaye kanka kai ka gyara kanka to wannan ko har yanzu hadisin manzon Allah yana fassara mana shi wanda yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastadif bi lisanihi fa illam yastadif bi qalbi zalika ataful imani wanda ya ga mummunan abu ana yi ya hana da hannunsa in ba zai iya ba ya hana da bakinsa in ba zai iya ba ya ƙi da zuciyarsa to kaga in ya ƙi da zuciyarsa din nan to sai ya koma ya gyara kansa kenan shi kadai kamar yadda Musa yake cewa rabbi la amliku illa nafsi wa akhi yau dai kam wuri ya ɓaci banda kaina ban mallaki kowa ba to anan idan malami iye wa'azi za a halakar da shi to shikenan sai ya shiru ya gyara kansa ra'ayin ra'ayin Imam Shafi'i da ra'ayin Ahmadu ibn Hanbal ya saba a nan. Ahmadu ibn Hanbal ya ce ko za a kashe malami ya faɗi gaskiya. Amma Imam Shafi ya ce tunda an ba da dama Ubangiji ya ce illa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man nukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man shara bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wani sahabi an azabtar da shi aka azabtar da shi aka ce in bai faɗa manzo Allah mummunan magana ba ba za a sake shi ba za a halakar da shi sai ya faɗa ya dawo yana kuka annabi ya ce me ya same ka ce wallahi miyagun nan ne suka kama ni suka yi ta azabtar da suka ce za su halakar da ni in ban faɗi mummunan magana game da kai ba sai na faɗa shine nace na halaka ce yanzu ya kake ji yace ina son ka kamar zan mutu yace ba komai gobe ma in sun maka haka kai haka din ka fito shine aka saukar da من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من كره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرع بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله duk wanda ya ridda ya bar musulunci ya faɗi wata maganar ridda ko ya aikata wani aikin ridda ya bar musulunci illa manukriya banda fa wanda aka sa shi tilas banda fa wanda aka sa shi tilas wa qalbuhu munma'innun bil imani banda wanda aka sa shi tilas zuciyarsa ta kunshi da imani banda wannan walakin man sharaha bil kufri sai dai wanda zai ce haba yanzu kan na gane kai na ya waye yanzu na gane ba za mu irin na daɗi ne yanzu na gane to inda ya gane kafirci to ya ridda kenan amma yana kulle da musulunci a zuciyarsa aka sa shi dole ya faɗi maganan kafirci ko ya kata aikin kafirci zuciyarsa tana rike da imani to wannan ba za hukunta masa ridda ba to haka ne imam ahmadu na hanbal abin da ya faɗi kenan yace a kashe mutum akan gaskiya in malami ne ai wannan ma ya zama tarihi za a rubuta imam shafi ce ni ra'ayina malamai in sun ga za a kashe su in sun faɗi gaskiya su ƙi mummunan aiki a zuciyarsu su su gyara kansu watakila Allah zai ɗauki wannan mummunar gwamnati mai kashe malamai ya kawo wata gwamnati mai kyau ita ko ta zo tana neman malaman an riga an kakkashe su saboda haka aje malamai su zama iri wata ranar Allah ya kawo gwamnati ta kirki mai son malamai za ta yi amfani da su saboda haka ne ma Ahmadu ibn Hanbal zamanin su mummunan zamanin nan na cewa dole sai malami ya ci alqur'ani halitta ne aka kamo shi aka ce ya ci alkur'ani halitta ne amr ibn hanbal yace shi ba zai ci alkur'ani halitta ba in ana so ya ci alkur'ani halitta ne a kawo masa cikin alkur'ani wurin da Allah yake kalak alkur'ana ga dai anzala alkitaba kalak al-insana allamahu al-bayana amma ba a taba cewa kalak alkur'ana ba amma in an kawo masa kalak alkur'ana zai yadda a yi masa duka a ce bai sha wuya bane wannan mushriki mushriki banda mushriki wa zai ce Allah yana magana kamar mutane to ai masa duka a daure shi gobe ma a dawo da shi a tambaye shi shi bai fasa ba imam shafi in an kawo shi a fada ibn du'at waziri mugun waziri malamin sarki ya tambaye shi yaya me kake cewa game da alqur'ani sai ya kau da kai waje daya me kake faɗi game da alqur'ani ya kau da kai waje in an taba yaho da ni ake ne ma za ta qulu fil qur'an ma za ta qulu fil qur'an sai ya kau da kai in an sai a taba da ho da ni ake ne alquran makhluqun da ni ake ne da ni ake ne makhluqun oh ni ake da ni ake makhluqun halitta ne da an sallame shi ya gane ya gane sai waziri ibnu du'ari ce ranka ya dade jikinsa fa ya nuna yace makhluqun shi kansa fa ya nuna yace makhluqun shi halitta ne ba ba qur'ani yake nufi ba yace bari a sake kamo shi wata rana ai aka sake kamo imamu shafi'i aka ce masa ma za ta kulufin qur'ani me kake cewa game da alqur'ani sai ya kauda kai kamar rannan aka yi ta magana ya kauda kai sai aka taba oh da ni ake ne makhluqun iya ya tani makhluqun iya ya tani makhluqun sarki ya ce kai ba da kai muke ba da alqur'ani alqur'ani muke tambayanka halitta ne ko ko menene yace to wannan ne ai da alqur'ani alqur'an wat tawrat wal injil waz zabur hadi kulluha makhluqatun ce qur'ani ko eh ai da qur'ani da at-taura da injila da zabura waɗannan duk halitta ne yau kan ya gane ya sallame shi da ya tafi ibnu dadi ce ranka ya dade yatsunsa fa ya nuna yatsunsa da ce waɗannan yatsu halitta ne to sai da ya gudu ya bar ƙasar ya koma misra aka samu ɗan sauƙi to haka malamai idan wahala ta zo za a halakar da malamai to su ɓoye gaskiyansu ta aiki da shi har lokacin da Allah ya yi amma matukar suna dama kamar yadda muke dama alhamdulillah a Najeriya malami zai yi wa'azi in ba ta da hankali zai ba in dai wa'azi na Allah da Annabi malami zai wa'azi ba za ta baci ba ba kan wani wuri ba to saboda haka ne ce alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza hadaytum ila Allah marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تونهما من بعد الصلاة ويقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قرب ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين يا أيها الذين آمنوا هل يزو أن يكرا مريئا ونن كرا malamai suna ce akwai daga wannan aya har zuwa aya uku nan gaba duk a cikin alkur'ani babu ayoyi masu wuyan li'irabi masu wuyan fassara masu wuyan ma'ana masu wuyan hukunci kan waɗannan guda uku na farko yace ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum ya ku jama'an mu'minai shahadatu bainakum wato hukuncin kafa shaida tsakaninku shahadu idza hadara ahadakumul mautu idan mutuwa ta zakewa wani daga cikinku in mutuwa ta zakewa ɗaya daga cikinku ga yadda za ku yi shaida in yayi wasiya yadda za ku tsaye da wasiyar in mutuwa ta zo masa wato yaga alamar mutuwa ba in ta zo ta kashe shi ba in yaga alamar ta shahadatu bainikumu idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati lokacin da zai yi wasiya in mutuwa ta zo yana so ya yi wasiya shahadu bani kuma zahar da adakum hinal wasiyat isnani zawa adilin minkum a samu mutane daga cikin ku musulmi adilai akwai khilafa minkum innan min qabilatikum ne min shi'atikum ne ko ko min millatikum wa min ali dinikum idan an ce minkum daga cikin danginku ba wahala in an ce minkum a cikin addininku to nan ne ma'anan za ta wahalar au isnani zawa adlin minkum au akharani min ghairikum ko kuma a samo waɗansu waɗanda ba cikin danginku ba adilai guda biyu nan ba wahalan fassara kenan ko ko waɗansu waɗanda ba addininku ɗaya ba in an rasa na addinin ku to wannan fassara ta yi wuya kenan domin in an ce min gairikum wato min gairi dinikum wa millatikum to maganganu da yawa za su fito magana ta farko za a ce wannan aya mansuka ya ce ba a aiki da ita tunda an ce za a kafa kafire su yi shaida alqur'ani yana ce wa ashhidu zawai adlin minkum wa ashhidu zawai adlin minkum zawai adlin minkum min almu'minina kenan to amma in an ce min gairi min gairi qabilatikum wannan ba wahala to in an ce minkum minkum din a cikin danginku wannan ku min gairikum a cikin a minkum a cikin ku musulmi min gairikum a cikin ku waɗanda ba musulmi ba nan kuwa sai ce to idan ayar ba mansukhiya bace ba shafe hukuncinta ba to ya zama iftirari kenan وقد وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه wato hukuncin larura daban shine hukuncin wa ashhadu zawai adlin minkum mimman tardawna min shadai min shadai mimman tardawna wanda suke yardandu dai musulmi adilai to amma larura kenan in an ce ba mansukhiya bace ayar larura tana halatta wanda ba musulmi ba su yi shaida in an rasa musulmi akan wasu abubuwa من غيركم أواكر من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصاب فأصابتكم مصيبة الموت idan kuka zama kuna wurin tafiya kuna wurin tafiya sai mutuwa ta zake wa ɗayanku babu musulmi a wurin yana so ya yi wasiya ga mutuwa ta zo yana so ya wasiya to ba musulmin da zai musu wasiya su kai wasiyarsa zuwa inda yake so a kai masa wurin iyalansa bayan ya mutu to kenan sai a nemi waɗanda ba musulmi ba a yi rubutu ya faɗi wasiyar nan a rubuta su yi shaida idan ya mutu ya rubuta duk kayansa da bashinsa da zakkarsa da bai fitar ba da nuzurinsa da bai yi ba da abubuwan da suke kansa waɗanda yake wajibi ne yana so ya yi su gashi kwanansa ya ƙare bai yi su ba duk ya rubuta ya rubuta ya tabbatar sannan ya danka waɗannan mutane waɗanda ba musulmi ba amma yana halatta a wurin larura lokacin tafiya kamar yadda mushe yake halatta idan mutum yunwa ta kama shi ko ko sallah a zaune take halatta idan mutum ya yi rashin lafiya don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a zaune a lokacin da doki ya ji masa ciwo hijira tana da shekara biyar a zaune ke sallah har ya warke kuma shekara hijira tana da shekara goma an shiga mana sha ɗaya lokacin da zai rasu a ciwon ajali nan ma ya yi sallah a zaune alhali ko tsayuwa cikin sallah farilla ne to ashe kenan kafirai za a sa su su yi shaida in larura ta faru ya zama hukuncin larura kamar yadda duniyar mu take din nan kaga larura ta kawo shi wanda ba musulmi ba wurin musulunci ba adali bane yanzu ya zama dole sai ma a ce masa justice wato adali babban adali to irin waɗannan abubuwa duka za a duba hukuncin larura alkur'ani ya nuna anan kenan a zaman gida musulmi adilai za su yi shaida a wurin tafiya musulmi adilai za su yi shaida amma a zaman gida in ba larura ta kama ba to ba za a za waɗanda ba musulmi ba amma in ta kama za a sa waɗanda ba musulmi musamman a wurin tafiya malamai da suke cewa ba a yi nuskar ayar ba suka ce ai akwai dalili kaga Allah bai karɓan shaidan mata sai dai in su biyu ne suka haɗu namiji ɗaya akan dukiya amma akan cewa cin yaron nan wanda aka haifa ya zo da rai ko bai zo da rai ba mata ne za su yi shaidan wannan ba namiji cin yaron nan da aka haifa wannan matar tana da lafiyan farji ko ba ta lafiya maza ba za su iya ganewa ba sai mata to irin waɗansu abubuwa wanda suka shafi irin waɗannan asururuka mata ne za a kirawo su suka san rashin lafiya da lafiya da, da, zuwan yaro da rai da zuwansa ba rai to duk su suka fi kowa sani sai a kafa su shaida akan wannan ba a sa maza kuma an yarda to ashe larura ta yarda kenan a wannan shi kafirin ma a sa shi yayi shaida din in larura ta kama kamar yadda ta kama a wurin tafiya a wannan yanzu awakaran min gayyikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'di as-salah amma idan ba musulmi ba ne in aka kafa su shaida aka rubuta wasiya aka ba su tarika mutumin ya mutu idan sun zo wurin mutanen mutumin da ya mutu ɗin in an karɓi kayan da takardar an karanta to sai a ce to muna so ku yi sallarku da kuka saba ta ibadarku in kun gama ku zo ku yi rantsuwa irin rantsuwarku iyakan wannan kayan da kuka ba mu iyakarsa kenan wancan mutumin ya bari to sai su yi rantsuwa ko da ba musulmin bane ta bi sunan bin ba sara wa yuqsimani billahi su rantse da Allah in irtabtum in kun shakka wa yuqsimani billahi in irtabtum wato wannan aya ta sauka ne lokacin da tamimu dari da adi ibn badda su su kiristoci ne guda biyun nan ba su musulunta ba amma tamimu dari ya musulunta daga baya amma adi ibn badda in akwai khilafar musuluntarsa to suna nasar wato suna kiristoci a lokacin ba su musulunta ba suna tafiya fatauci to sai budail ibn warqa musulmi sai ya bi su suka yi tafiya tare wajen fatauci budail ibn warqa sun tafi tafiya tare da wayannan kiristoci guda biyu tamimu dari wanda daga baya musulunta ya zama sahabi da adi ibn badda'in a wurin tafiya sun tafi sham fatauci shi fiyayyen abin da wannan tami budail ibn badda zai sayar wani babban kwano ne na azurfa wanda aunin ma'auninsa wajen laba ɗari uku shi kwanon na azurfa ne amma an masa zane kaman zane mai kama da kaba kaba haka amma zanen na zinariya ne zai je ya sayar a cikin kayan sayarwansa da ya je sai mutuwa ta kama shi a hanya sai ya rubuta kayansa kaf a takarda sai ya cusa cikin kayansa sai ya gaya waɗannan kiristoci guda biyu tamimu dari dari ibn badda ta ce to ni na ga alaman zan mutu amma in na mutu ga kayana amana ku danƙawa mutanen gidanmu in kun je gida bai rubuta ce musu ya rubuta takarda ya sa a cikin a cikin nadin riga ba shikenan suka gama abin su suka koma gida suka kai kayan wasiya wanda budailum abi maryam ya bayar aka ba mutanensa shi barere ne na asib wa'il wato dole kenan yanzu wanda za a nema amr ibn al-as da shi da dan uwansa a kai musu kaya suka duba kaya sai suka samu takarda suka karanta sai daga cikin kayan nan akwai wani kwano na azurfa wanda an masa zane da zinariya ba su ganshi cikin kaya ba sai suka kira waɗannan kiristoci guda biyu tamimu dari da ibn badda suka ce dan uwanmu wanda ya mutun nan shin kamun ya mutu ya sai da wani abu ne a cikin kayansa suka ce ai ba mu riga mun je kasuwa ba haka ne ya kwanta ne ya daɗe cikin rashin lafiya ya sai da wani kayansa ya yi magani da shi suka ce a'a ce to gaskiya akwai wani babban kwano cikin kayansa ba mu gan shi cikin wannan kaya da kuka dawo da shi ba sai suka ce mu dai kayan da ya mutu ya bari kenan ko mun kawo mun danka muku sai aka ɗauki magana zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kira su da ya kira su aka saukar da wannan aya ta ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyati ithnani dawa adlin minkum aw akharan min ghayrikum wa in antum darabtum min fa asabatkum musibatu al-maut tabisuna wa min ba'di sara wa yuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana za qurba wa la naktumu shahadatu la inna idhan lamina latimin sannan kuma a sake saukar da fa'in usira ala annahu masahaqa isman suka zo sai annabi ya sa suka yi rantsuwa ku rantse iyakan abin da kuka ba su din nan shi ne kaɗai budailu ya ba ku suka rantse suka ce iyakan abin da suka gani tamimu dari da adiyu badda su ne suka sayar mini nawa suka yi sayar maka dirhami dubu kenan sai magana ta dawo danye a kawo magana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi mutanen nan sun riga sun rantse amma rashin gaskiyarsu ya bayyana ga kwano mun samu an ce su ne suka sai da shi sai Allah sake saukar da wannan aya ta gaba fa in usira ala annahu mastahaqqa isman fa akharani yaqumani maqamahu wa min alladhi qa'imu lawlayan wa yuktimani billahi la shahadatu haqqu min shahadatihima wa ma atadina inna izalla min az-zalimin kamar yadda zamu karanta
فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم لوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين فإن أثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ويقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين إذا أنغانو ha'inci da rashin gaskiya a wurin waɗanda suka rantse da farko ala annahu mustahaqqa isman akan cewa wallalle waɗannan mutum biyu sun cancanci zunubi domin ubangiji ya ce wa la taktumu shahada wa man yaktuma fa innahu asimun qalbuhu a suna da zunubin ɓoye gaskiya da zamba da zalunci to sai a samo waliyai na wannan mutum guda biyu su zo su rantse da Allah su ce za mu faɗi gaskiya akan abin da yake rubuce a takardar nan shine ainihin gaskiya waɗancan mutane abin da muka rantse ya fi abin da suka rantse domin sun rantse akan ƙarya an gano mu kan za mu rantse akan gaskiya ba za mu cuce su ba kuma za mu faɗi gaskiya a nan rantsuwar da aka yi magana aka ce in za a rantse a rantse bayan sallah haka yake rantsuwa ana kaurara ta ana kaurara kalmominta don ba da tsoro ana kaurara lokacinta don ba da tsoro ana kaurara yanayinta don ba da tsoro zamanin annabi dai sallallahu alaihi wasallam ba a rantsuwa da alqur'ani sai dai ka rantsa billahi allazi la ilaha illa huwa in abin da tsanani akai ka mimbarin manzon Allah ka rantsa a wurin in ko ba tsanani duk inda kai sai ka rantsa an taba cewa Abdullahi ibn Umar lokacin sarakunan nan na Banu Umayya wanda suke ba su da adalci ba sa ganin girman manyan sahabbai suka matsa suka ce sai ya rantse yace to zan rantse suka ce sai ka tashi ka je mimbarin manzon Allah maqatul huquq yace anan inda nake nan zan rantse suka ce ba su yadda ba sai dai hukuma tace ba ta yadda sai ya je mimbarin manzon Allah ce shi dai anan zai rantse kuma ya rantse anan inda yake din to sai almajiri suka tambaye shi alga ta me yasa kake kana da gaskiyar ka kake in zuwa kai rantsuwa a can mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce abin da yasa haka ina jin tsoron kaddara kaddara ba ta fasawa ba sai ko wata kaddara ta Allah tana kaina wani abu zai same ni ni na san ba zan rantse akan akan ƙarya ba akan gaskiya zan rantse na je mimbarin manzon Allah in yi rantsuwa kaddarar nan ta sauka yace shi kenan gashi Allah ya kama shi aji a rika jin shakkar imani na a rika jin shakkar hadisai na saboda haka na rantse daga inda na rantse din nan to saboda haka ne idan a makka ne za a kai mutum tsakanin tsakanin rukuni da makami ya rantse in a madina ne za a kai mutum wajen mimbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantse in a kudus ne za a kai mutum wajen fa'an nan as-sakra ya rantse wanda manzo Allah ya taka lokacin da zai Isra'i da Miraji ya rantse a sauran wurare kuma akan so a kai mutum masallaci amma rantsuwa a dauki alqur'ani a rike a rantse to bayan sahabbai ne ko da ke akwai khilafa an ce an taɓa yi zamanin abdullahi ibn zubair amma magana mafi yawa imamu shafi ya ce wannan rantsuwa da alkur'ani ba a taɓa so ma shi zamanin sahabbai ba wanda ya fara yin sa a yaman yake ko da yake yace shi ma dai yana goyon bayan ai haka din waɗansu ma suka ce ai bid'a ne mutum a bashi rantsuwa da alkur'ani tunda ba a yi zamanin sahabbai ba aka ce to ai ana yin haka ne don a tsoratar da mutane duk abin da zai sa tsoratar da mutane don saboda rayuka da jinnai da dukiyoyi za a yi shi amma rantsuwa dukiya imam malik ya ce in dukiya ko da ta kai a dirhami uku ne wato rubu dinari za a sa mutum ya rantse imam shafi ya ce a sai dai ta kai dirhami mai tan akwai wanda ya ce sai ta kai ishiru na misalan wato gurgudun nisabi to haka rantsuwa take bayan sallah din kuma da haka ce bayan sallah ba da sara an kawo shi nan itilaki ta zamanin manzon Allah ana rantsar da mutum bayan sallar la'asar ne to sai aka ga wannan ya fassara ba da sara din nan bayan sallar la'asar kenan waɗansu malamai suka ce tun da yake ta zo itilaki bayan kowace sallah ko bayan sallar azhar ko bayan sallar la'asar wanda suka ce a'a ana nufin ne mai laifi wanda zai rantse in ya zo zai rantse za a tambaye shi ne kayi sallah idan bayan sallan azhar ne tambaye shi kayi sallan azhar in bayan sallah sai ce kayi sallan la'asar in bayan kowace sallah ce kayi sallah sai an tambaye kayi sallah tukuna in bai je kai sallah saboda inna salata tanhiya anil fahsha wal munkari kamun yayi alwala yayi sallan nan watakila Allah je masa tsoron Allah ya ji tsoron rantsuwa akan ƙarya saboda inna salata tanhiya anil fahsha wal munkari saboda haka aka ce duk wanda zai ya tambaye ce ka yi sallah ya rantse bayan ya yi sallah ko kuma aje sai bayan sallar la'asar din ko kuma in masu wani addini ya tambaye su sai kun yi irin addu'ar ku tukuna kai rantse shi ma dai a bashi tsoro fa in usira ala anna masahaqa isman فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ويقسمان بالله a daga cikin mutanen da suke mutanen wanda ya mutu ɗin a samo wasu guda biyu su zo su rantse su ƙaryata waɗannan mutane waɗanda aka gano sun yi zalunci ɗin nan fa in usira ala annahu mustahaqqa isman fa akharani yaqumani maqamahuma min allazina sufiqa alaihim lawlayani sai a kawo aulayani wanda suke aula bil mayyiti guda biyu su tsaya matsayin waɗancan wanda suka yi rantsuwa ta zama ƙarya su zo su yi rantsuwa su su ƙaryata wancan rantsuwa wa yuksimani billahi su aulayanin nan su su wanda suka jibin suka fi jibintar wanda ya mutu nan su zo su rantse a su fa yuksimani billahi su rantse da Allah su ce la shahadatuna haqqu min shahadatihima wallahi billahi allazi la ilaha illa mun rantse da Allah abinda muka faɗa ya fi wanda suka faɗa gaskiya domin abinda muka faɗa shi ne tabbataccen gaskiya mu ko musulmi ne su ba musulmi bane ko ko a'a mu musulmi ne abinda muka faɗa shi ne tabbataccen gaskiya ya fi nasu domin su gashi a fili an gano ha'incin su sun ce da ba su sani ba domin da da magana ta tashi aka ce ga kwano an samu kun ce ba ku kwano ba amma ga kwano an samu an ce ku ne kuma kuka sayarwa mutumin dubu suka ce eh gaskiya wato dama mun ji tsoro mu faɗa ne ya sayar mana da kwanon ne kamun ya mutu mun ji tsoro mu faɗa ne saboda haka muka ce mu faɗa ba ya sayar mana da kwanon ne kamun ya mutu suka ce a'a sai da muka tambaye ku akwai abin da ya sayar ne kamun ya mutu kuka ce ba abin da ya sayar muka ce ko saboda magani ya sai da wani kayansa ne kuka ce ba abin da ya shafi ya za ku ce mana haka yanzu kamun a je wurin rantsuwar kenan to shikenan an riga an gane da su suna da ha'inci to waɗannan mutanen mutumin da ya mutu sai su rantse su ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa wa mun rantse da Allah abinda zamu faɗa din nan gaskiya zamu faɗa ba za mu yi ƙarya ba za mu yanke ba rantsuwar mu ita ce gaskiya a jefar da rantsuwar su tunda aka gane ƙarya suka yi ga musulunci shaida in ya zo kotu ba a sa shi rantse kamun ya magana sai dai in wata larura ta sa a yi haka amma a shi musulunci da farko ma ya ɗauki kowane musulmi adali sai dai in an ga ya aikata ayyukan da suka mai da shi fasiki domin ya ayyuka na amanu in ja'akum fasikun bi naba'in fatabayyanu in yana aikata wasu ayyuka kaba'ira a fili wanda suka mai da shi fasiki to shine ya shiga tuhuma sai a sako wani banda wannan amma in ba haka musulmi kowane musulmi za a dauke shi ne masturi adali saboda haka ba za a ce sai ya rantse tukun yayi magana ba shigowar shari'o'in kasar waje su suka kawo cewa shaida sai yayi rantsuwa mu a musulunci yakan faru haka amma sai lokacin larura fa yusra ala nan masaka isman فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله سرنسي دا الله لشهادتنا سجي والله تالله بالله الذي لا إله إلا هو rantsuwar mu a haƙƙu min shahadati ma ita tafi gaskiya tafi zamowa daidai akan shaidan mutane guda biyun can da aka gano ƙaryarsu da ha'incin su ba ba ta daina wallahi cikin rantsuwar nan tamu ba mu yi wani nufin ta'adda mu zalunci waɗannan mutane ba ba mu yi nufin mu cuci wani ba wallahi akan gaskiya muka rantse idan mun yi wannan rantsuwa don mu cuci wani ko kuma don mu yi ta'adda kenan mun zama azzalimai inna idan lamina zalimina
ذلك أدنى أن ياتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين ذلك أدني أن يأتوا بالشهادة على وجهها ويخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين yin haka a kirawo su bayan sallar la'asar a ce su zo su yi rantsuwa su ƙaryata waɗancan su gaskata kansu kuma su yi nufin ba za su yi ta'adda ba ba za su zarce gaskiya ba za su faɗi gaskiya to yin haka adne an yatu bi shahadati ala wajhiha a ba su tsoro da sallar la'asar a ba su tsoro da ku faɗi gaskiya to ya fi kusan kawowa an yatu bi shahadati ala wajhiha ya fi ba da tsoron yadda masu shaida za su kawo shaida akan yadda take in an ba su tsoro da rantsuwan nan da wannan lokaci da irin waɗannan ah, kalmomi masu masu tsananin nan ya fi kusan su ji tsoro su kawo shaidan nan akan gaskiyarta wasiyar ta fito fili au ya kafu an turar da aimanun ba da aimanihim ko kuwa yin haka har yanzu ya fi zamowa su ji tsoron kada a kunyata su idan sun yi rantsuwa sun sa su ma ƙarya cikin rantsuwarsu su ma za a kirawo waɗansu su zo su ƙaryata su a kunyata su yadda aka kunyata na farko to saboda haka za a tsananta musu a ce su faɗi gaskiya babu ƙari babu ragi za su rantse rantsuwa ta gaskiya wanda za su ƙaryata waccan rantsuwa aw ya kafu ko kuma za su ji tsoron mutuncin su kar a kunyata su an turar da aimanun ba da aimanihim a za a maida za a kawo waɗansu rantsuwa a kore rantsuwar su suma kamar yadda a kore rantsuwar waɗancan a shari'ar musulunci akwai wasu abubuwa waɗanda ake kiransu almasa- eh, almasalihul mursala a akwai abubuwa waɗanda suke idan an gansu aga kamar an saba nasti amma sai su zama dole sai an yi su misalin wani abu ya faru ko na kisan kai ko na wata babbar tuhuma ko ta dukiya ko ta, ta, ta gaba ko ta wani abu dai to musulunci ya yarda a kama duk wanda ake tuhuma a kama in ya kama a masa duka ma a tsare shi ma ya kwanaki har watanni har a gano gaskiya to in ya zama mutumin nan wannan abu da ake tuhuma aka kama shi aka ci masa mutunci aka tsare shi aka dake shi aka ji masa ciwo a kunyata shi amma ba ruwansa ciki menene laifin za a ciki ba da laifi amma kuma ya zama dole sai an yi haka za a bar mutane ne haka dole in in tuhuma ta ba dole sai an kama duk wanda tuhuma ta fiskance shi dole sai an kama shi a yi masa tuhuman nan gwargwadon darajarsa akwai mutumin da an kai shi gaban alkali aka ce kai ma na faɗi gaskiya kurin an ya ishe cin mutunci a ture masa rawani ba sai an dake shi ba to ya fi a tsare wani wani kuma sai an an an tsare shi sai an ji masa ciwo sai an sama waɗansu dabaru irin na yadda CID suke wa masu laifi a sassa masa wani lantarki har gaskiya ta rika fitowa to duk an yarda ai wannan in an samu wanda bai yi laifi ba ba komai Allah ba zai tambayi mutanen nan dan me kuka tsare mu laifi ba ta ce a tuhuma muke yi manzo Allah ya kama masu tuhuma an tume su kina Umar ya kama masu tuhuma an tume su saboda in ba haka ba za a iya kiyaye rayuka ba alhali kuwa آه، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوا أثموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحقها واتو jinin musulmi da mutuncinsa da kuɗinsa duk haramun ne amma kaga tuhuma sai ta halatta a kama musulmi in tuhuma ta kama shi in dai tuhuma ta gaskiya ce ba ta gaba ba a ji masa ciwo a masa duka a tsare shi har neman fitar da gaskiya wannan duk ba komai in tuhuma ce kamar yadda idan mutane goma suka taru kashe mutum daya a kashe su duk gabaki da kaga wannan ba fiska tunda annan nafsa bin nafsi rai daya in ta kashe rai a kashe ta to an ce rayuka akan rai ne kaga nafsa bin nafsi aka ce Ray- ba- nan ko an kashe rayuka akan rai daya kaga duk wannan ya saba nafsi amma kuma ana yin haka dalili in aka bari mutum uku ko mutum hudu sun kashe mutum daya ba za a kashe su ba shikenan in kana zan kashe wani sai ka- sai kai hayan mutum uku ku zama ku hudu ku je ku kashe shi shikenan kaga abin da ake na waljuru waljuru cewa wala kun fil qisasi hayatun bai aiki ba kenan qisasi maganin qisasi da ma tsare rayuka kar a kashe mutane to idan an yadda mutum hudu ko mutum biyar in sun kashe mutum ba za a kashe su ba to in wani yana ta son kashe wani zai je ya hayo wasu jama'a su zo su taru su kashe mutumin nan shikenan sai a sallame su a ce ta a kashe jama'a dan mutum daya amma sai na mu ce idza tamala'u alaihi قتلتم و... إذا ولو تمالى عليه آل صنعاء لقتلتم sannan mu dace ko da mutanen birnin yaman san'a suka taru kashe mutum zan kashe su duka su gaba daya to irin wa'annan sunna ake kiransu al-masalihul mursala sun sun saba da nasi kuma sun zama dole sai an yi su misalin kamar gwamnati ta musulunci ta musulunci ce gwamnati ciki da bai ta shirya da shirya musulunci shikenan sai ya zama kuɗin da za a biya sojoji ya kasa kudin tafiyar da gwamnati ya kasa sai gwamnati ta kira masu kudi ta yanka musu kudi kowa gwargwadon a, karfinsa ko ta ce kowa ya kawo a kasa dukiyarsa kashi hudu ya kawo kashi ɗaya ko kashi uku ya kawo kashi ɗaya an yarda ai haka kaga dukiyar musulmi a haramun ce ga yanzu an yi masa kwace amma kuma ko a lahira ba tambaya a'a domin saboda saddu zari'ati yanzu an ce ba za a karbi kuɗin sa ba saboda kuɗin cin kuɗin sa haramun ne amma gwamnati ba ta da kuɗi sojoji ba a biyan su idan wata gwamnati ta zo ta mamaye kasar da shi mutumin da kuɗin sa duk sun zama kuɗin wane ne kuɗin waɗan wata gwamnati to da a karbi rabin kuɗin sa ko sulusin kuɗin sa da ai haka menene fi gara a karba ka mutum yake ba da kafarsa a yanke ba ku taɓa ganin wani ya ba da kafarsa an yanke ba ai larura ce ta sa yana so ne yanke masa kafa amma sai ya rubuta ya yadda dangin so su rubuta sun yadda saboda rika tafiya ai mutum ya zama mai kafa mai kafa daya ya fi ya zama gawa ko saboda haka in ba a ɓaci kuɗin masu kuɗin an ƙarfa gwamnati ba to wata daula za ta zo ta ƙwace ƙasar gabaki ɗaya da mutumin da dukiyarsa da ƙasar duk ta zama ta waɗancan mutane to irin waɗanda ana kiransu almisalin suna da yawa cikin musulunci sai ga shari'a ta saba wa nassi amma ko akwai madogara saboda akwai abin da ake kiransa kasi da ami kowanne yana aikinsa amma ta zaina inna idan lamin zalimin ba mu shishigi mun ketare iyaka ba da mun yi shishigi mun ketare iyaka mun yi ha'inci ko mun yi ƙarya muka zo muka rantse to lalle mu ma mun zama azzalimai kenan ba mu yi haka ba ذلك أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله كجي تورن الله الله كل ينا كيران مشي مجي تورن سا أتين كوانا لمري الله ينا كيران مجي تورن الله واتقوا الله واسمعوا كجي تورن الله كريك جين أبند الله يكي فدي كبي كريك جين تورن الله كجي أبند الله يكي فدي كبي tsoron Allah shine babban abu wanda yake mabudin alherin duniya da lahira ma'anar tsoron Allah abinda Allah ya sa ka yi abinda Allah ya sa ya hana ka ka bari gurgudun ikonka wanda ka kasa ka tuba wannan shine ma'anar tsoron Allah ka san dai duk inda kake Allah yana nan yana kallon ka Allah ba kaman gwamnati ba gwamnati in ka buya wani wuri ka iya yin ka iya kare doka bata ganka ba mutanen ta basu ganka ba ka iya ketare kasar ka kuma wata kasa amma gwamnatin Allah duk inda kaje yana ganin ka kuma duk inda kake gwamnatin sa ne lalle ka san inna rabbaka bil mirsad Allah yana kallon ka kullum ko da yaushe ko ka aiko cikin jama'a wata baiwar Allah waliya kikkiawa sai wani fajiri ta kayatar da shi yake yana so ya lalata da ita ta ni aure na mai sauki ne amma mu je inda kowa ba zai gamu ba ta to dama ai ba ai ba ai inda ake gani to mu je inda kowa ba zai gamu ba sai suka je ya shiga daki ya kulle daki ita to mun zo wurin da kowa ba zai gamu ba ke saura wuri biyu ina son wannan ba na so kai min shaida na yi lalata ni ko kana musulmi ba na son maka shaida ka yi lalata don Allah kai abin yadda ni ba zan sani ba kar in ga kayi kai kuma kar ka ga nayi kuma kar Allah ya gan mu in dai kai haka za mu yi ni ba na son Allah ya gan mu muna saƙonsa ni ko ba na son ganka kana musulmi kana saƙon Allah ni ko ba na so ka gani ina musulma ina saƙon Allah in za ka iya yi ba za ka ganni ba zan ganka ba ba zan sani ba za ka sani ba kuma kar Allah ya gan mu kai a tayi ba zai yi ba inna rabbaka labil mirsari to a ji tsoron Allah duk inda ka shiga Allah nan tare da kai ji tsoron Allah wattaqullaha ku ji tsoron Allah wasma'u ku rika jin abin da Allah yake gaya muku ku bi wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin Allah baya shiryar da mutane fasikai masu fita daga hanyar sa wanda suke ba adilai ba fajirai fasikai in sun je lahira ba su tuba ba Allah ba zai nuna musu hanyar shiga aljanna ba يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب كم باي أنت fayunabbiukum bima kuntum ta'malun yaushe zai ba da labarin kowa abin da zai aikata din sai ce yau mai Allahu rusula a yau mai Allahu rusula ran da komai zai bayyana din yau matubla sara'iru ran da dukkan asirai za su fito a fili duk abin da mutane suka boye za su fito a fili a nuna wa kowa laifinsa a nuna wa duniya laifin kowa kowa ya ga yadda kowa yake to wannan rana ita ce yau mai ma'ullahu rusula ranar da Allah zai tara manzanni don su ne jagororin dukkan halitta ga baki daya falanas'alan allazina ursila ilayhim wa lanas'alan al-mursalin Allah zai tara mutane ya tambayi mutanen da aka aiki manzanni zuwa gare su me za su ce sannan ya tambayi manzannin su ko me aka ce musu me suka ce to wannan ranar naga kamar sun nuna ko
zuwa ga shirin bayan rikuwa na da kafan fere a da tsarin kana da amin. Tambaya ta nan shi ne, mutum ne ya samu aiki a ma'aikatar alhazai, aka kai shi zuwa aikin haji. Aka tafi da shi yan maka domin ya yi ma alhazai aiki. A wannan lokacin shi ma ya sami dama ya yi aikin haji. Tambaya ta nan shi ne, aikin haji da ya yi ya soke fadin ya soke masa farali.
kamun mu am, kamun kamun mu amsa wannan tambaya ina so in roƙi gwamnati da harshen dukkan alhazan bana dukkan musulmin ƙasar nan da dukkan jama'ar ƙasar nan muna roƙon gwamnati maganan kuɗin haji da aka ambata da aka ce amma guzuri za a saya a kasuwa muna roƙon gwamnati ta haɗa don Allah duka a biya kamar yadda ake yi kullum cewa a sai wannan kuɗi a kasuwa zai kawo abubuwa masu muni da yawa na farko dai kuɗin ba za su tsaya iyaka ɗaya sun dinga tashi kenan waɗanda za a sayan na biyu ko za a cuci mutanen ƙauye a musu kowa nayi akan wannan canji na uku za a shigo da kuɗin jabu na amerika a sayarwa mutane wanda ba san kuɗi ba na hudu wato ainihin mutanen gabaki ɗaya kuɗi in sun hau to lallai komi zai canja a ƙasar nan yanayin canji in ya hau ko wannan abu zai kawo rashin jin daɗi muna roƙon gwamnati ta rufe ido ta yi kamar yadda aka saba kullum dai ta yi mana canjin nan duka gaba ɗaya a wajenta ba a black market ba mutane sun yi telefon da yawa mutane sun zo sun ce lalle mu isar da wannan ta wannan hanya hanyar hanyar alkur'ani domin shine shugaban duk gaba ɗaya muna roƙon gwamnati a matsayinta gwamnati ce ta ceto mutanen Najeriya wanda ba domin ita ba da ba a san inda halin da ake ciki ba yanzu a Najeriya tunda Allah ya taimake mu ta zo ta ceci Najeriya a wannan din ma muna so har yanzu taimar wannan taimako kar ta sunnanta sunna wanda in abin ya ɓaci gwamnatin siyasa in ta zo ta ce ai ba mu ne muka sa ba ku je ku canja black market to muna roƙo dai ta ci gaba da yadda ake yi kullum ta ɗauki nauyin mu da na canjin da na masauki da komai da ta mana canji kamar yadda ta ambata naira ashirin da biyu ɗin nan muna roƙonta ta yi haka addu'an da muke mata nan yana mata amfani ta fi kowa sanin haka domin addu'o'in da muke yin nan su ne suka rike kasan nan aka zauna lafiya addu'o'in da jama'a suke yi addu'o'i da ake wa gwamnatin Najeriya da Najeriya a yanzu ba wai sai an biya kuɗi ba kowa yana yi dan kansa ne to saboda wannan addu'o'i ta taimaka ita ma kamar yadda take biya masu kwallo masu tafiya waɗansu wurare kuɗi to mu ma dai dan Allah wannan lokaci ta biya mana wannan ta yi kayin haka har lokacin da ta mai da abu hannun 'yan siyasa ta bar mu da su su ma muna roƙo kuma muna godiya Allah ya kiyaye ta Allah ya taimake ka Allah ya taimake ta Allah ya sa mu gari lafiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya taimaka mana muna fatan ta taimaka wa alhazan mu wannan canji ta yi musu kar ta jefa su wani banki kuma ita dai za ta yi canji kamar ta bani 22 din Allah ya taimake ta Allah ya kiyaye ta Allah ba mu lafiya da zaman lafiya ke mana imani mu ke mana addini mu ke mana kasar mu ya sa mu zauna lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam saukar da albarka a Najeriya Allah warware dukkan damuwa a Najeriya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya ke mana imani mu da addini mu da kasar mu Allah ya karbi addu'o'in mu da wanda muke musu addu'a wanda suke tambaye mu addu'a Allah ya jika musulmi maza da mata ra'ayi da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين على محمد يا ربنا لنا انك انت علام الغيوب كم بايا انت fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun yaushe zai bada labarin kowa abin da zai aikata din sai ce yau mai Allahu rusula a yau mai Allahu rusula ran da komai zai bayyana din yau mutum da sara'iru ran da dukkan asirai za su fito a fili duk abin da mutane suka boye za su fito a fili a nuna wa kowa laifinsa a nuna wa duniya laifin kowa kowa ya ga yadda kowa yake to wannan rana ita ce yau mai jima'ullahu rusula ranar da Allah zai tara manzanni domin su ne jagororin dukkan halitta ga baki daya falanas'alan nan lazina ursila ilayhim wa lanas'alan nan mursalin Allah zai tara mutane ya tambayi mutanen da aka aiki manzanni zuwa gare su me za su ce sannan ya tambayi manzannin su ko me aka ce musu me suka ce to wannan ranar naga kamar sun nuna su
zuwa ga ce bayan mutuwa ga musamman zai yi Allah ta maka lafiya amin. Tambaya ta alai shi ne mutum ne ya samu aiki a ma'aikatar alhazai aka kai shi zuwa aikin haji aka su da shi yan maka domin ya yi ma alhazai aiki. A wannan lokacin shi ma ya sami dama ya yi aikin haji. Tambaya ta alai shi ne aikin haji da ya yi ya soke fadin ya soke masa faraji.
kamun mu kamun kamun mu amsa wannan tambaya ina so in roƙi gwamnati da harshen dukkan alhazan bana da dukkan musulmin ƙasar nan da dukkan jama'ar ƙasar nan muna roƙon gwamnati maganan kuɗin haji da aka ambata da aka ce amma guzuri za a saya a kasuwa muna roƙon gwamnati ta haɗa don Allah duka a biya kamar yadda ake yi kullum cewa a sai wannan kuɗi a kasuwa zai kawo abubuwa masu muni da yawa na farko dai kuɗin ba za su tsaya iyaka ɗaya ba sun dinga tashi kenan waɗanda za a sayan na biyu ko za a cuci mutanen ƙauye a musu kowa night akan wannan canji na uku za a shigo da kuɗin jabu na amerika a sayarwa mutane wanda ba san kuɗi ba na hudu wato ainihin mutanen gabaki ɗaya kuɗi in sun hau to lallai komi zai canja a ƙasar nan yanayin canji in ya hau ko wannan abu zai kawo rashin jin daɗi muna roƙon gwamnati ta rufe ido ta yi kamar yadda aka saba kullum dai ta yi mana canjin nan duka gaba ɗaya a wajenta ba a black market ba mutane sun yi telefon da yawa mutane sun zo sun ce lalle mu da wannan ta wannan hanya hanyar